الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a tara ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas, daidai da tara ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida, wannan shine kasan na uku daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ƙa'idar shi'a al-isnai a shari'a su'alun wa jawabun wallafin abdurrahman bin sa'ad bin ali الشثري الله مدوكين سركي مي ساكيا دا الخيري amma malam tambaya cewa ala gafarta malam ko zaka dan zo mana da misali daga cikin misalan tafsirin ko fassara ko bayani da malaman shi'a suke ma wasu daga cikin ayoyin alkur'ani don mu gane irin ta'addancin su ga alkur'ani irin yanda suka sha dare sai sun gurbata alkur'ani sai sun bata shi sun hargitsa shi sun fidda shi daga tsarin da Allah madaukin sarki ya sokar da shi shine al-Imam Shafari yace wannan zai samu ya fara buga mana misalai inda mu kwana inda yace waftar al-qummi fi tafsir waftar al-qummi ɗaya daga cikin manyan malaman su qummi ya shirga wata ƙarya fi tafsir qaulillahi subhanahu wa ta'ala da ya zo fassara ayan da Allah ya ce alif lamim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin na sha gaya muku wasu magana nan in ce jama'a ku natsu idan aka ce khawarij ko aka ce shi'a ko aka ce mu'tazila da duk waɗannan batattun da ya kawo ka tara soje ɗaya ayoyi da hadisan da suke karantawa mutane suke batar da shi suke batar da su irin naku ne ba ba wani ƙur'ani ba ne wannan ɗin ne shi za a karanta a bankare ma'anin shi a yi ma'alla da annabi ƙarya kai kuma ba malami ba ne sai ka ce to kaji ya ja nafsi ne ai to ya kusan kashe ka kodon ya ja maka nafsi amma da nafsi ya ja to zai fassara shi yadda annabi ya karanta shi kun gane wannan yanzu wannan ayan ina ganin ko wanda yake makarantar allo bai fara sanin fassara ba ya san fassarar da za su yi mashi wallah ba haka ba ne alif lamin shi zalikal kitab wannan littafi la raiba fi babu kokonto cikin shi hudan lil muttaqin shiriya ne ga waɗanda suke da tsoron Allah daga cikin fassarar da malamai suke ma wannan wajen suka ce qur'anin da za a tattara zamanin sahabbai ne yasa Allah ce zalika bai ce hazal kitab so da a lokacin annabi bai zama kitab ba ba'adul kitab ne sauran yana cikin hadda ne bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurar ladina utul ilm a lokacin mafi yawanci haddace shi aka yi da ka amma zamanin abubakar ne aka rubuta shi shine qur'ani yake ishara da cewa wannan rubutun Allah ya yarda da shi an kaddar haka zai yi wannan shine fasarar musulmi amma wannan makaryacin kummi da ya zo tafsirin sai ce an abi basirin an abi abdullah عليه السلام قال الكتاب علي عليه السلام الكتاب علي yace littafin da Ali ya rubuta din nan la shakka fi ba shakka cikin shi ai kuna labarin ku wai bayan rasuwan annabi sayyidina Ali ya zauna ya rubuta wani alkur'ani nashi da bai taba ba kowa ba sai a imma to shine Allah yake cewa wannan littafin na Ali babu shakka cikin shi shiriya ne ga masu tsoron Allah to tambaya anan in shi Allah yake nufi yana ina simple yana ina dan an tambaye Ali kuna da wani Qur'ani ne ce a sai wanda yake hannun kowa shine namu to su kuma ga abin da suka faɗi ko dai sun yi gaskiya alu kuma su faɗa abin da za su danganta mai a bakinsu can ƙazamai ko kuma Ali ya yi gaskiya su kuma sun shirga ƙarya jama kun ji basarar da suke ku Allah ya kyauta hudan lil muttaqina ai bayanul shi'atina shi wannan littafi na ali bayani suwaye almuttaqun wayan shi'a kai wadan shi'a ne wayi almuttaqi ku gano wannan da kyau ko to gashi a ƙasa malai ce karanta tafsirul qummi shafi na 33 tafsirul suratul baqara tafsirul nur thaqalain haka duba tafsirul nur thaqalain a juz'in farko a shafi na 26 a lamban hadisi na biyar da zo tafsirin sutul bakara kunjirin karyen da ke cikin tafsirinsu fisa waɗannan abubuwan da yake tara su ake gaya masu ka zo kai ta wa'azi kana ƙoƙarin ka shirya da su suke ɗauka wannan karyen ake masu kai ta ƙoƙarin bayani su ƙi gamsuwa da kai kayi kayi an ce bayan rasuwan annabi sai da aka kwana 60 da nawa ne ana mafatima wahayi to ali shine sakataren wahayin nata ai wannan wahayin ne ya rubuta shine Allah yake cewa lare ba fi duk wani dan shi'a na birni da na kauye sun yarda da haka shi yasa in ga dan shi'a ce maka qur'ani ko yare na ka ne wallahi ba yare na ka ne amma shi a bai taɓa yada da wannan alkur'an da ke hannunmu ba tun da allah ya yi shi bai taɓa yada da shi ba kuma allah ba zai yada da shi ba har abada daga da kusan wannan har abada sai dai kawai don yaudara ta za mu zo mu karanta za ku ci wa kazalika nur haka duk inda qur'ani ya magana nur yufassirunahu bil a'imma suna fassarawa wai imamansa ake nufi ni ban san yadda za a yi da fassar wannan ayan ba tsakanin shi'a da sufaye barkuci iftara shehuhum kulaini malaminsu kulaini shi ma ya yi nashi karyar ƙala abu abdullahi alaihi salam fi ƙaunuhi ta'ala wai abu abdullah ya faɗi cikin faɗin allah maɗaukin sarki da ya ce allahu nuru samawati wal ard in sofa ne sai su ce kaga hasken nan na sama nake gani to ba wani abu ne Allah ne nuru samawati wal ard Allah Allah da kanshi ya gaya maka haske da yake gani wannan hasken shine Allah in an ce maka ba Allah to kaga me yake ba fasarar sufa yake nan yanzu kaga ba da Qur'ani ne suka ce maka haske shine Allah ba amma fasaran kenan to shi a baraka ji nasu fassara Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken sammai da kasai mathalu nurihi ka mishkatin misalin wannan haske to kaman mishkatin mishkat shi a suka ce Fatima alaiha salam hasken to tsatsan hasken to Fatima ce fiha misbah a cikin wannan mishka da take ita ce fatima to akwai wata fitilla me fitillan alhassan almisbahu fi zijaja shi wannan fitillan da ya zama shine hassan da ke cikin mishkatu wacce ta zama ita ce fatima to zijaja akwai wani glass da ya rufe wannan fitillan wannan glass din shine mai alhussein azzujajatu ita wannan glass ɗin waye glass ɗin husaini durriyun ka annaha kaukabun durri kamar wani tauraro ne mai matsanancin haske suka ce fatimatu kaukabun fatima ita ce mai tauraron durriyun wannan hasken nashi kuma bayanin nisa a halar janna to tana haske sauran matan aljanna ne ahalar duniya tana haskake matan duniya ne yanzu kalli azzijajatu gilashin nan ka annaha kawkabun durri siffan ka mishkatin ne koko siffa ne na mai azzujaja gudun ake kara ce husaini ya fi wa ya fi fatima ku gada wannan saboda inda ka mishkatin fatima ne almisbahu hasan ne azzujaja husaini ne to shi azzujajatu ne ake magana shi azzujajatu ka anna kaukabun durri kenan yanzu husaini ya fa hasan husaini ya fi wa ya fi fatima yuqadu min shajaratin mubarakatin ana kunna hasken wannan fitillan daga wata itaciya mai albarka ne sai suka ce ibrahim alaihissalam kaga ma hauka suka yi wake waye kunna wutan alhassan da husaini waye ba ali ba ne ali ya kamata su a wajen ku gano da da kyau ko wanda suka ce ibrahim ne zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya itaciyan zaituna wanda ita ba gabas suke ba yamma take ba la yahudiyatin wala nasraniyatin wannan shine kasa batun nasu batun ya kada zaitu hayudi ai man wannan fitillan kaman ya haske ya kadul ilmu yanfajiru biha ilimi kaman zai bubbugo daga cikin fatima walau lam tamsasu nar ko da ba kunna mafitillan wuta ba za gan shi da haske nurun ala nur imamun minha ba'da imamin imami zai zo bai yanzu wannan da Allah ko tatsuniyar giza ake yi ai babu fasaha a ciki yahdillahu li nurihi man yasha Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hasken shi yahdillahu lil a'imma man yasha wanda Allah ya so to zai shiri ta hanyar imamai in Allah bai so ka da shiriya ba imamai za su yi ta taɓar ganinsu ba za ka taɓa shiriwa ba wa ya zaribin lahul amsala linnas wai Allah yana buga misali ga mutane amma abin ta keji sun isa gane kun ji wannan fassarar tsakanin da Allah haka fassarar Qur'ani yake tsakani da Allah yanzu wannan san zuciyar har ina kuma yanzu wanda ba malami ba ka za ka yi mai wannan fasara don allah ya yi iya ba zai ɗauka ba a tafi ƙauye ana mai wannan bayanin da wannan fasarar sarran zai ba ko ba zai ba ba shi ya ma isa ba zai ba ba a tara mata ana masu wannan fasarar san zuciyar a tara jahilai ana masu irin wannan fasarar san zuciyar kuma duk yadda malaman Allah suka fassara wajen su waɗancan 'yan son zuciya za ce ku rabu da su ba ƙarya suke sai ga mafi yawancin jama'a sun bi wancan a rabu da su an ƙyala malaman Allah ɗin akan son zuciyar da gaya musu to ku gina wannan duk wanda yake Allah haka zai rika ɗauko nasoshi yana ba su ma'anan son zuciyar da yake so kuma a yi a yi jama'a su gane suke Allah ya kyauta yanzu wanda ya wannan fassara bai fi jin tsoron haɗuwan shi da Allah ala ya zunnu ulaika annahum mab'uthun liyomin azim ko tsammani mutum yake za tashin kiyama wani abin bai kamata yi ba ban tana kiyama nan tabbas ce karanta usul kafi juz'in farko shafi na 140 a kitabul hujja juz'i na biyar babu annal a'imma alaihim salam nurullahi azza wa yanzu abin da kai ci ba ga shi mun faɗi littafi da shafi ba in gaje ka samu ɗan shi a sai mai da kai sakare sai ce mu ba mai da wannan ba sai ka ce ɗauko littafin a duba ka da alkafi sai shi bai taɓa gani ba sai ce to ya kai ka ta. in kun kawo masa dalili sai su wawaitar da dalilin kisa duk wanda kake magana sai ka ce ba wannan surutun za ka yi ba yi magana kan wannan dalilin duk wata gaddama da musu bai taso ba yi bayani kan wannan dalilin wai fassirun al'ayatin lati tanha ana shirki za ka same su duk ayan ta zo tana hana shirka suna fassara ta bi shirki fi wilayata ali ibn abi talibin wai hada shugabancin ali da na wani shine shirka awul kufur bi wilayatihi ko kafirce ma jagorancin sayyidi ali iftara ummi an ala abi ja'far alaihi salam ummi ma abu ja'far ƙarya annahu qala wai abu ja'far ya ce wa hashahu Allah ya tsare shi ya faɗi wannan zindiƙancin fi qawli ta'ala wai da Allah ya ce wa laqad awhayna ilayka wa ila allazina min qablik hakika mun maka wahayi kuma mun ma waɗanda suka zo kafin kai wahayi la'in asharakta in ka sake kai shirka tafsiru ha yace fassaranta la'in amarta bi wilayata ahadin ma a wilayata ali in ka sake ka haɗa wilayan ali da wani min ba'adika a bayanka la yahbatanna amaluka aikin ka zai ɓaci wala da kunan min al-khasirin wallahi zaka zama cikin hasararru dan Allah ne shine fasarar aya la in asharakta fi wilayati ali wa ghairi eh wannan fa fasarar da ake masa kenan shine aka mutu ya ce ya ali ya mahaqi shi kuma dan sanda bai ma san alin ba bai san mahadin ba kila ma arne ne ya san maka dalma kawai gaba abin shi Allah ya kiyaye kan ta tafsirul ummi shafi na 593 tafsir suratul zumar karanta tafsir sotar safi mujalladi na hudu shafi na 328 tafsir sotar zumar da tafsir sakalai a mujalladi na hudu shafi na 498 a hadisi na 105 duk waɗannan kafircin haka suka tabbatar da shi a cikin wannan littafi nasu allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma ya tsara musulmi daga fada cikin wannan musiba subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم